rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci mai albarka da kuma rana mai albarka rana ta litinin sha uku ga watan ramadan yau azumi ya kai sha uku hijiriya 1447 ɗaya kirgin kuma biyu ne ga watan march 2026 2026 muna cikin wannan masallaci na al'afat cikin anguwar nasarawa a garin gombe a kuma cikin wannan sura ta ali imran jiya a tattauna mu mun tattauna yadda musulmai a yakin uhud suka samu matsala ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu gurin da yake so su tsaya ya kai su wani guri ya ce kan dutse wanda dutsen yanzu ana ce masa jabal urma wannan dutsen annabi sallallahu alaihi yake cewa ko an ci nasara ko an ci nasara a kanmu ma'ana ko mu mun ci nasara ko kuma an ci nasara a kanmu kada ku sauka daga wannan guri to ganin an ci nasara suka yi istihadi suka ga sahabbai suna ayyukan tara ganima suka ce to ai gare su je su taya sahabbai aikin tara ganima to saukansu wajen tara ganima kafirai kuma suka biyo ta bayansu da suka biyo ta bayansu to nan ne suka yi musu bazata nasara da tana hannun musulmai sai ta koma hannun waɗanda ba musulmai ba su ne kafirai Allah subhanahu wataala na fara istusiduna wala taruna ala ahadin wa rasul yad'ukum ku tuna mana lokacin da kuke falfalawa da gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku kuna gangarwa daga kan dutse kun wuce annabi an biyo ku kuna guduwa ba ta ganima kuke ba ba ta maganin cin nasara kuke ba kuna guduwa war rasul ya da'ukum annabi yana ta kiran ku fi ukhrakum ta bayan ku kuna gaban sa amma ba wanda ya waiwayo fa asabakum ghamman bi ghammin a lokaci guda sai Allah ya saka muku damuwa bisa don ya saka muku da damuwa bisa damuwa Allah subhanahu wataala ya saka muku damuwa bisa damuwa ba dan komai dora muku damuwa kan damuwar ku mun yi magana ta jiya min faɗi damuwoyin da suke kai da kuma ta damuwa da Allah ya ƙara musu don ya kawar da waccan su dawo hayyacin su kuma haka ya faru na gadon mun tattauna wancan sati mun tattauna tattauna jiya kai to sai zamana likai la tahzanu ala ma fatakum wannan damuwar da ta zo musu ta farko ta biyu ko ta karshe shine damuwa an ba su labari an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da da suna da damuwan tara ganima da damuwan cin nasara da damuwan taimakon waɗanda aka dan jiwa ciwo su gyara su da aka kore su sai damuwar ta zama biyu shine damuwar ganiman ba a samu ba nasaran ta kubuce ƴan uwansu da aka dan sassara wanda za su musu magani yanzu tunda sun saba al'amarin annabi to duk yanzu sun hargize to suna damuwan an rasa wayan abubuwan sai Allah ya kawo musu kuma labarin ai an kashe annabi to wannan damuwar kashe annabi sai ta mantar da su waccar kuma to sai zaman yanzu yakin an hargitse yanzu za a sake dawowa a sake sabon yaki a lokacin da an ci nasara akan ku su Khalid ibn Walid sun juya to Allah subhanahu wataala da yake kaunar mu'minai sai ya saukar musu da wani aminci bayan wannan damuwar da suka cika ita ce ayat da zamu shiga zamu ga halin da ake ciki mai Allah subhanahu wataala ya fara thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim thumma anzala alaikum من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
Allah subhanahu wataala yake cewa thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan sannan Allah subhanahu wataala bayan damuwa da kunci da suke ciki da ittiraf da ya samu ga musulmai a yakin Uhud muna magana yakin Uhud ne Allah ya ce thumma anzala alaihim min ba'dil ghammi sai Allah subhanahu wataala ya saukar musu da amanatan aminci da nitsuwa min ba'dil ghammi bayan bacin ran nan da yawa da damuwa gaba ɗaya har da ma na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amincin wa kana hadal amn wannan nitsuwar ta zo ne ala surati nuasin a bisa sura ta gengedi ubangiji ya saka musu gengedi duk sanda ka samu gengedi ya kasu kashi biyu dama a harkar ibada za mu yi maganinsu din da aka samu kana gengadawa to kwaye akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali to nan gurin sun samu haka a cikin gurin yaki da za a ci agun yaki kana bacci ka san ai kawai kayan yanke za ka ci nasara ko mu ba da misali da ko da ke ko an ba da misalin ko ba za ku gane amma su za su gane dan siyasa ranar da ake zaɓe a ce yana bacci har za a fitar da rizol ya kasu bai tashi daga bacci bai yana baccinsa don allah wannan ba ya gama tabbatarwa zai ci zaɓe ba matsiyaci in ya san da matsala ba zai iya bacci ba ina ga haka zai fito ga wasu su ƙara ganewa to kamar a gurin yaƙi a ce kana bacci ka san kawai an samu nitsuwa to wannan lam yakun khawfan aw da'afan bar sakina min Allah wallahi ba tsoro ba ba rauni ba ba wai an ji jiki ne har bacci ya zuwa wallahi tsananin nutsuwa ne Allah ya aiko musu to amma fa wannan gengelin ba kowa ne ya same shi ba wannan gengelin ya samu muminai ne kadai tunda a cikin sahabbai na gaya muku akwai munafukai wanda su ma hukuncinsu ana musu mu'amala na sahabbai ne saboda su mushrikai ya san munafukai bane mumine ne suka sani su kuma mumine ba za su kore su ba saboda mu'amalan da annabi yake wa munafukai yana yin mu'amalan sahabbai ne dan za a ce yana koran sahabbansa yana kashe sahabbansa to wannan mumine ne kawai suka samu wannan nitsuwa din kamar yadda ya zo a hadisi za mu same shi a gaba saboda tsantsan nitsuwa har sulke da takobi na hannunsu da garkuwa yana faduwa a hannunsu bindiga tana faduwa hannunka kuma ana wajen yaki saboda bacci kasan an samu nizuwa to shi gengadi a harkar ibadar mu gengadi a gurin jihadi suna cewa ni'matun wa tuma'ninatun wa sakinatun wa amnan inda abun yaƙi ne ni'ima ce rahama ce nitsuwa ce wanciyar hankali ce idan a gurin yaƙi ne saboda a wannan ayan tamu ta suratu ali imrana summa an summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan exactly a yakin badar don su samu kwanciyar hankali haka Allah ya musu itu gashi kumun nu'asa amanatan minhu a badar ma an turo musu ita kaga duka wannan abinci ne amma malamai suka ce annu'asu fi salati hadha waswasatan wa shaytanatan wastila ash-shaytan a sallah kuma ce yana gengari wannan waswasi ya maka yawa shedani ya gama da kai wannan ba daga Allah bane ba daga Allah ba ne a wajen jihadi ne gyangyaɗi yake zama daga Allah ga muminai to Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa idza na'asa ahadukum fi salah in ɗayan ku yayi gyangyaɗi a sallah falyansarif hatta yadhhab anhu an-nawm ka yanke sallan nan ka dakata har sai baccin ya tafi ko ka je ka dan kwanta ma fa innahu idza salla wa huwa na'isun in dai ɗayan ku yayi sallah yana gyangyaɗi la'allahu yadhhabu ta iya yiwa kaga yaje yastaghfiru maimakon yayi gafara fa yusubbu nafsahu sai zagi kansa wani waje fa yusubbu rabbahu ma sai zagi ubangiji sai zagi ubangiji kenan gangariya sallah shedan ne amma gangariya gurin yaki wannan ni'ima ce mai girma to Allah subhanahu wataala yake cewa sun ba anzala sun ba anzala alaikum min ba'dil ghammi ko amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum to abine a tafsirin ayan nan da kyau wannan gangalin ba kowa kowa ne samu ba tun a farko na gaya mana na ce akwai munafukai da su gangalin bai same su ba nu'asan wannan gangalin yaksha ta'ifatan minkum ya ku sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangadin nan wasu daga cikin ku ne ya same su shine almu'minuna as-sadiqun sune mu'mine na gaskiya mu'minan nan kuma waɗanda dai suka yi kuskuren nan dai da aka sani da su wanda kuskuren da ma wanda ba su yi kuskure ba da wanda suka saba wa annabin a ciki da wanda ba su saba ba Allah ya san ba da gangan suka saba ba to Allah sai ba su gangadi wa'annan mu'minan wa ta'ifatun to wasu kuma kad ahammatuhum anfusuhum sai aka hana su gengede dan a bar su tasu ta ishe su to yaya abun yake kamar yaya tasu ta ishe su kamar yaya ma'ana a bar su da damuwar su kamar yaya su wane ne wa'annan su ne almunafiqun at-ta'ifatul thaniya su ne munafiqun su kad ahammatum anfusuhum aka ki a basu gengedi ba za su samu amanatan ba kenan babu nitsuwa ba kwanciyar hankali kawai aka bar su cikin damuwa suna cikin damuwa ta kansu suka zama suna cikin kalak mai tsanani in shagalo bi anfusihim wa khafu ala hayatihim to suka yanzu ai ba bacci kam in ka samu bacci baka da shi ka samu bacci ai da za a samu relief ba to in ba bacci ba damuwa shi mara lafiya in ya kasa bacci har mai lafiya da yake bacci a gefensa ma haushinsa yake shi ke samu matarka ne ta rika jinjiga kai tashi ka tashi mana baka gana kasa bacci bane to wa'annan suna cikin damuwa bacci yaki zuwa musu bari ku ji wata mulahaza tunda munafukai ba Allah zuciyar su me yasa su Allah ya hana su bacci malam aliyu kwakwalwar mu tattino tadabbur bil qur'an mu yi tadabburi mun fa Allah da ya ga mana dan a azabtar da su su su shiga suna cikin tsoro yanzu harin zai zo akwai wani abu da wani ya tuno a nan gurin me yasa aka bar mumine suka samu bacci dan su nitsu munafukai aka hana su bacci wannan tana zuciyata in wani ya samu muka samu muwafaka na abin da ke zuciyata dinnan ya fada wallahi akwai kyautar naira dubu biyar na ba ita ba ce la na wallahi kana da dubu biyar wallahi kana da dubu biyar ubangiji ya azabtar da su don su yi gadin mumini da Allah ba ni dubu biyar ka yanzu sunan sabi kuma in ka kawo tsofi ma ba za mu karba ba ni ma ina da kudi ni ma ina da shi amma na san akwai sabi kaga akwai kudi a nan kawo nan wallahi wannan wannan fa banga wani malamin tafsiri da ya kawo shi ba ni ban gani ba amma a kula tun da azabtar da su za a yi mummune suna bacci cikin azabtar da su su zama masu gadi wahi isnin talata arba kamsa go'o ɗiɗi tati nai joyi wallahi cikin azabtarwan shi ne su yi gadin muminai su zama masu gadi na muminai don Allah bai fito ba akwai ka'ida masu masu masu masu abin da masu educationist masu psychology suna fada o haƙƙin makwabtaka ne suna cewa everybody is potential everybody is potential wannan yana da alaƙa da essence and existence ba in za mu ɗora shi a kanta essence and existence ina masu education akwai wanda ya ce duba mana essence and existence eh a'a kai da na kawo ta ayyada ce ku duba to everybody is, is potential babu wanda ba shi da potentiality ko banza yana da amfani in na tashi ba da misali a gurin nan mahaukaci anguwanka kaga dai baya aiki ba zai nema ba in ba ku sa'a ba barna ma zai muku ya ɗebo ruwan kwata a kofi ya sha sauran ya juye a drum ɗinku ta ma yana da amfani barin faɗi amfaninsa ɗaya kuma ƙwaƙwalwarmu za ta kawo amfanukansa da yawa yanzu idan anguwa akwai barayi suna yawan shiga anguwa ba kowa baya fitowa ba sai jarumi ne zai fito mahaukaci ina ruwansa da barawo ba zai yawo ba wallahi wasu barayin daga nesa in suka gano shi zace akwai manyan masu gadi ana kuma banza ne amma kaga potentiality sa a ganshi kawai a gurin ba za a iya isowa kusa da inda yake ba kuma shi shi in ya gansu ma gaishe su zai yi in ba ya sa ma ya ce wancan gidan da nauce a buɗe yake ko barayi ne ko kuje ku yi sata amma ganinsa to kaga yana da ɗan abin da yake toshewa al'umma da sau da haka nan gudun sai suka zo masu gadi gadi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya zunnuna billahi zai alhaƙi zannan jahiliya halin da suka shiga, suka shiga wannan halin su ne suna zata wa Allah mummunan zato irin zaton jahiliya zato na jahiliya su kullum zato na jahiliya Allah ya gaya mana a cikin suratul fatih ban bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun su zatan su in an zo za a kashe annabi za a kashe mu'minai to in an kashe kenan su ma za a kashe su sune zatan su kawai su ba za su ci nasara ba ba za su koma ila ahlihim abadan wa zuyina zalika fi qulubihim wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura halakakku ne wannan kullum to menene zatan su din yanzu nuna billahi ghairal haqqi zannar jahiliya zannu anna allaha lan yansura dunyahu zatonsu shine Allah ba zai taimaki addini ba yadhununa anna an-nabiyyu sayuqtal wa sayadhharu abdul mushrikin zatonsu shine za a kashe annabi mushrikai za su ci nasara kan musulmai suna shakka suna da itiqadi zatonsu kenan suna ganin fito wannan da suka yi ma sun yi mistake suna da mummunan zato cewa ina ma da a ce wa'ancan mutum 300 din nan da ubayyu bin ubayyu bin wani sunansa ibn salul abdullahi ibn salul ya koma da su ina ma sun koma tare da su za mu zo mu same ta mamatu wa makutilu din nan sannan ya zunnuna annal islam qad intaha tunda aka ci nasara ta dawo kan musulmai a kashi na biyu kuma gashi an dawo filin yaki yanzu za a sake bugawa ya zunnuna annal islam qad intaha yanzu suna ga kawai za a gama da su su kawai an gama wa hadha dhannun batil yushbihu dhununu ahli al-jahiliya yayi kama da dhunun ahli al-jahiliya kamar na jahiliya ne wa hada min a'zami adh-dhunub wannan babban zanubi ne shine su'u dhanni billah kake munan zato ga Allah subhanahu wataala wannan fa generally munan zato ga Allah kana kasuwa kai kullun kana gaba zaka ci nasara a kasuwanka ba komai ka dauko kai kana muna kai ba za a ci nasara ba ba mun fada ba cikin kasuwa akwai confidence ko akwai abin nan fiskantar fesin ɗin riski ka yadda akwai risk ka yadda akwai risk ka yadda yau akwai nasara gobe ba nasara wannan shi ne kasuwa to kullum amma ɓangaren alheri za ka zata wa ubangiji yanzu nuna billahi da haka zallan jahiliya za mu zo aya ta gaba fadin Allah subhanahu wa ta'ala can ya ayyuhal ladina amanu لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم in bracket za mu zo mai ake nufi ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يظنون بالله ظن الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية kawai suna zato mummuna ba za su ci nasara ba za a koma muna mumine kuma suna ta bacci yaquluna hallana min al yaquluna fi hadan ne ko yaquluna hallana min al amri min shay'in ko suna cewa hallana min al amri min shay ina shin muna da wani al'abari a cikin wannan al'abarin hallana milana min al amri min shay ai mu ba ruwan mu a ciki kakkace su da aka yi su suka jawo kansu me namu a ciki da an bi ta tamu da shawarin mu ba za mu a zo yakin ba hallana min al'amri min shay ba mu da zabi ai ka annahum yu'riduna ala qarar al-qital hallana ra'ayun aw ikhtiyar ina ma da za a iya zaban al a ce me ra'ayin mu da zamu ce kar ai wannan abu ka annahu ya'tariduna ala al-khuruj lil-qital kamar suna da objection na fitowa da aka yi na yaƙi ɗin nan ka annam ya ƙuduna laitana a ta'ana ikwanan alladina raja'u ila madina kamar dama suna cewa me yasa ba mu bi ƴan uwanmu da suka koma madina tare da abdullahi ibn ubay ibn salul da shi da kuma mutum 300 kun san one third na rundunar annabi su aka aka masa illa akan su suka koma duk da haka kuma su suka ci suka ci abin nan to sai raddi suka ci nasara sai raddi yazo Allah sai ce kul innal amra kullahu lillah yazo kul innal amra kulluhu lillah ko kul innal amra kullahu mene ne kai karanta kai a wajen ku kullahu ne shi ma ba to kul innal amra sai duka dai al'amari kullahu lillah da cin nasara da faduwa duka daga wajen Allah ne da rayuwa da mutuwa duka daga gurin Allah ne yukfuna fi anfusihim ma la yabduna lak suna boye hakan suna ɓoyewa a cikin zuciyarsu abinda za su gaya maka ba wasu malamai suka fasara guda biyu aka ce zancen suke a zuciyarsu amma bai fito a fili ba wasu malamai ta yana fitowa a fili amma ba sa yadda su yi a gaban musulmai da gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yufuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna ga ma abin da suke fada law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna haka ne ko wallahi da muna da katabus ai laukana ra'ayin laukana ra'ayuna muda'an da an bi ra'ayinmu aka ki fitowa ma kutillan hahuna ba za a kashe mu anan ba sai malamai suka ca'a ya kuma ba aka ya kuma wanda aka kashe yake magana ya kuma da kansu ce ma kutillan hahuna ba a kashe mu anan ba kuma suna da rai sai aka ce ai ana nufin ai ma kutila ikhwanuna hahuna ai waɗanda aka ce sun da ba aka ce su ba wannan itiraji ne babba game da kaddara ta ubangiji kul to sai Allah ya mayar musu da raddi saboda kaddara ta ubangiji babu ruwanta yace law kuntum fi buyutikum wala inda an kaddara muku za ku mutu kuma kuna cikin gidanku labaradal ladina kutiba alaihimul qatl wanda aka aka rubuta a yau za su mutu wallahi da sai sun fita sun bar gida din an kashe su وليبتلي الله ما في الله يي haka ne وليبتلي الله ما في صدوركم هل يظهر ما في قلوبكم من ايمان او نفاق الله dan ya bayyana mu'mine da munafikai waliyumahhis ma fi qulubikum Allah subhanahu kuma ya tsarkake zukatan mu'mine daga zunubai wa yakshiful munafiqin kuma Allah ya bayyana munafikai wallahu alimun bi dhati sudur Allah masanin abin da ke cikin kiraza ne to nan yanzu an saka musu bacci sun samu nitsuwa sun dawo jikinsu to can wanda suka gudu din nan istus iduna wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sai aka ce mi summa anzala asqala kabir ma ta'malun ko a can baya akwai aya ta baya da ita kafin ita afa ankum لقد صدق صدقكم yau alaƙa sadakumullahu wahadahu istahussunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri yawwa wa tanaza'tum fil amri kuka samu sabani a al'amarin annabi wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan kun ga samu cin nasara منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتلكم ولقد عفا عنكم أما فالله يافي منكم to yanzu laifi ɗaya ne Allah ya yafi to ina laifin annabi yana kiransu sun gudu kuma Allah ya faɗa illa illa illa illa da mutaharrifan likitan au mutahayyizan in dai ba dabarin yaki ba innal ladhi ba a guduwa a yaki ba a gudu a yaƙi babban zunubi ne to nan gashi sun gudu har annabi yana kiransu ba su juyo ba to shi in mun ce an yafe musu wancan sabawan da suka yi to guduwan nan da suka yi kuma waye yafe musu munafukai da 'ya'yan banza za su yi ta faɗa aya kuma kun san ikon Allah a cikin su haddasa yana Usman Allah ya ƙara masa yadda to sai Allah ya kawo mana bayanin cewa Allah duk Allah ya yafe musu kuskure suka yi shedan yarin jaye su suka yi kuskuren nan wallahi ba don son zuciya ba ba don tun fitowa daga madina akwai maganan haka ba in ka tambaye su me yasa ma suka gudun ba za su iya baka amsa ba to sai Allah ya faɗa mana nan ya yi wa'annan su mutanen gaba ɗayan su innal ladina tawallaw minkum na innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Allah subhanahu wataala ce innal ladina tawallaw minkum kun san wannan juya wanda aka yi da saukowa daga kan dutsen da aka yi sai da ya aifar wa annabi aka kashe sahabbai guda 70 70 talas wanda suka inna ladina tawallaw minkum lalle wa'anda suka gudu suka juya baya ga mushrikai wan hazamu anhum yawma talaqi yawma yawma talaqi jam'ul muslimin wal mushrikin bi uhud aka samu cin nasara a karo na biyu bayan nasarar ta farko a musulmai ne a na biyu kuma aka samu aka aka fada kan musulmai innama awqahum ash-shaytanu fi tilka zalla shedan ne ya jefa musu innama stazallahum ash-shaytanu shedan ne ya ja kafarsu amma hakan kuma ya faru ne ma bi ba adi ba ka sabo saboda wani kurakuransu la'alla kuskuren saba annabin can ne na baya zunubi yana sa a samu faduwa ba abucin nasara a rayuwa rayuwa kullum kake samun failure wala zunubi ne to Allah ce walaqad afa Allahu anhu duk Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu shi yasa Usman ibn Mawhab yake ba mu labari yake cewa wani mutum ya zo aikin hajji a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane suna zazzaune ya zo ziyara Makka kenan ai Madina sai ga mutane suna zaune sai yake cewa suwaye wa'ancan a zaune sai aka ce Quraishawa ne sai aka ce mani Sheikh kenan zai zama ko a Makka kenan ko ce mani shek to wane ne dattijon nan da na ganshi cikin ƙuraishawa din nan ƙaru ibn umar ibn umar suka ce abdullahi dan umar ne kusan malami ne in an zo kuma tabi'ai da sauran za zuwa kewaye shi ana masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi da hadisan da jigon annabi yana ba da fatawa fa atahu mutumin nan sai ya zo wannan mutumin irin masu matsalan nan ne lokacin abdullahi dan umar mecece ta bayyana mecece su wace irin akidu ne suka bayyana lokacin abdullahi dan umar kadariya ne tana nan kadariya tana nan ko shi'a shi'a sun fara abubuwansu saboda suka da sahabbai to wannan da ya zo yana so ya soki sai na usman ne sai ke cewa a ta'alamu ya kai shehi abdullahi dan umar dattijo kenan ko wai kana sani annan usman bin affan farra yawma uhudin ashe sai na usman yana daga cikin wanda suka gudu a yakin uhud haka ne kana sane da haka abdullahi dan umar ya ce kwarai da gaske yana cikin wanda suka falfala da gudu amma guduwan sama ya ta zama falala a gare shi domin allah ya bashi don tambayin ba su kadai ba ne ya tambaye shi sai na usman ina ce bai je yakin uhud bai je yakin badar ba ya ce eh bai je yakin badar ba ha to kuma shi sai na usman din nan ina tana daga cikin wanda suka gudu a yakin uhud ma ya ce eh hada haka ya ce amma abin da ya sa bai je yakin badar ba annabi ne ya ce je ka zauna kai ba sai ka ji ba ka tsaya ka yi jinyan iyalinka iyalin sannan kuma ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam har ta uku ma tambaya ta uku ina ce sai na usman a yakin hudaybiya ma a abin nan sulhul abin nan menene bai'atul ina ce bai zo ba bai zo yayi bai'a ba ce eh bai yi ba to wannan bai'an da bai ba sai ce bari baka amsar su guda uku duka bai'a din nan da bai yi ba ni ne na aika shi annabi ne ya aike shi makka ya aike shi kaza wani asamin da aka gama na kowa sai annabi ya yi haka ya ce ba ku ga sayidina usman ba na aike shi wannan hannun na wani sayidina usman ne ga shi ya yi mu baya a to ai na sama ya fi na duk sahabbai ya ce an gama da wanda ya ce ya gama ya ce to sai na biyu rashin zuwa badar ɗinsa annabi ne ya ce zauna ka yi jinyar ƴata wacce iyali ce gare shi wannan shi ne uzurinsa amma yakin uhud da ka faɗa ya gudu ko bai gudu ba tabbas ya gudu amma qur'ani ya ce mana innal ladina tawallaw minkum lalle wayanda suka gudu yawmal taqal jam'ani a ranar da aka samu tarazaza tsakanin mushrikai da musulmai da mu'minai inna masadallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu Allah ne ya saka ya dore shedan akan su saboda wani abu ma kasabu ba ma kasaba Usman ba ma kasabu wattaqu fitnatan la tusibanna zalamun minkum khassa in fitina ta zo ba wanda ya laifi ba wata fitina Usman baya cikin masu laifin nan amma sai ya shiga jarraba wannan ya ga an falfala shi ma ya gudu watakin da ya juya ya ga waɗanda suka gudu suna da yawa waɗanda suka gudu duka shi kaɗai ne na baya masu tun karo shi kuma sun fi goma da aka fada ko sun fi biyun da aka fada shi ma ya gudu dole kuma za a lissafa shi cikinsu to kuma Allah ya ce wala qad afa Allahu anhum sai ka mutu da bakin ciki saboda ba sahabi bane mai tambayar nan fa bayan annabi da zamanin da yawa sai na abokar ya rasu sai na umar ya rasu la'alla zamanin sai na can baya ne irin wanda mummuna aƙida ta fara shigansu ya zo ya soki sahabbai Allah ya masa afuwa inna Allah ghafurun halim kuga ba ce ma rahim ba inna Allah ghafurun halim Allah subhanahu wataala mai gafara kuma mai juriya na daga kurakurai da aka yi wannan ayoyin akwai fa'idodi da yawa ƙarƙashinsu ma ina ga kusan duk bayanan da muka yi wasu sun fito za mu je aya ta gaba na fa'alaran ba ya ayyuhan ladina amanu la takunu kalladina kafaru wa qalu li ikhwanihim وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا أو كانوا جزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما قتلوا ليجعل الله لو كان عندنا لو كان عندنا لو بقى.
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير والله يحيي ويميت والله بما تعملون basir a wajen hafsu ko ibn kathir fa shi kuma bima ya'malu na ko to yayi Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu amma ya dace mu gane munasabar wannan aya din munasabar ta shine lamma bayyana Allah subhanahu wataala lil mu'minina anna hazimata man tawalla minhum yawm uhud kana bi waswasatin min ash-shaytan istadallahum fazallu Allah yana bayyana wa mumine cewa abin da ya faru waswasi na shedan ne bin shedan da aka yi to anan gurin arada an yuhajjirahum min mithl tilkal waswasa Allah sai yana so ya tsoratar da su ya musu gargadi daga wannan waswasin allati afsada shedan biha qulubal kafir wanda Allah ya wanda shedan ya zo ya jirkita zukatan kafirai tunda su kafirai ne Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku ya ku masu imani karfa ku zama wanda shedan din ya gama da su ku da shedan din ya ja kafar ku Allah ya dawo da ku su kuma kafirai suna tare da shedan din to la takunu kalladina kafaru kar ku zama kaman kafirai kalladina kafaru kar ka zama kaman kafirai wanda irin kafirai la takunu kalladina kafaru kar ku zama kamar kafirai eh wa qalu li ikhwanim ko kafiran da suke cewa ƴan uwansu ai la tasiru misal kufari ladina qalu qauman qalu qawlan munkaran kar ku zama kamar kafiran da suke faɗan mummunan zance nashi an an i'tiqadin fasidin wanda zancen su yana gine ne kan wata mummunan aqida shine watsi da qada da qadar na ubangiji abinda Allah ya kaddara shi yake faruwa su suna ga a'a ba abinda Allah ya kaddara ne yake faruwa ba abinda mutum ya so ne yake faruwa kenan za ka iya hana kanka abin da Allah ya nufa in Allah ya nufi ka mutu to gudun mutuwan karkaje su haka kafirai suka tukar ku ɗauki irin wannan aƙidar ƙalu wa ƙalu da ikwanihim har ma suna cewa ‘yan uwansu yaushe idza darabu fil ardi idan ‘yan uwansu sun fatin tafi kasuwanci ko za su yi tafiyan zumunci ko za su je wani guri au kanu guzzan ko kuma ‘yan uwansu nan za su tafi jihadi to kafirai ne haka suna cewa laukanu inda da misali za su tafi kasuwanci ko za su bi kaza a samu asara ta dukiya ko su mutu ko a samu wata matsala ko a kashe su a wajen yaƙi sai ka ji sun ce laukano inda na da ba su je yaƙin nan ba sun zauna a gurinmu mamatu wala da ba za su mutu ba ba za su yi accident ba barayi ba za su tare su ba ba za su je garin ma har cuta ta kama su ba wa ma kucilu ba za a kashe su a gurin yaƙin ba da haka za su fada to kar ku zama irinsu ku komai abin da Allah ya kaddara kun san lan yusibana illa ma kataballahu lana abin da zai same ka kuma ko a ina kake zai same ka kar ku zama irin su to Allah subhanahu wataala nan ma ga wata tambaya Allah subhanahu wataala yayi wa kafirai haka ne har bakin su yake furta mummunan zancen nan suke karfi liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubi dan wannan ya zama asara ce a zuciyar kafirai din hakan asara ce a gare su akan asara ta yaya ba zai gaya min wasu fiskoki da zai zama asara a gare su sun faɗi bakar magana to ta yana ta zama asara a gare su ta wace fiskoki liyaji ala zalika hasaratan fi kulubi ai wannan kalmar faɗinsu laukano inda na mamatu wa makotilo wa a cikadin annal baka fil buyuti yamna ulmu suna da itikadin an zauna a gida zai hana mutuwa ta yaya zai zama asara a wajensu zan faɗi wasu abubuwa wata kirkwa ƙwaƙwalwarka ta kararo wani abu zai zama asara a gare su annal mota kana yumkinu dafquhu su suna tsammanin mutuwa za a iya tunkuɗe ta kuma ba za ta tunkuɗu ba zai zama asara a gare su wa annahum law mana'uhum min al-khuruji lama hasalat al-wafa kace ai da sun hana su fita da ba za su mutu ba fayafqauna fi alamin dakhili da'im sai su zauna suna ta shiga cikin damuwa a zuciyarsu ya lumuna anfusahum suna zargin kansu wa yushuna fi nadamin mustamir suna zama cikin nadama na har abada amma shi mumini ya san addara ta Allah ce ya san ba zai rayu cikin kunci ba saboda duk abin da ya same shi ya san na Allah ne sannan ya san a ko ina abu zai same shi to ta ina zai zama asara ga muminai ai ita ina zai zama asara ga waɗannan kafirai ne da damuwa banda cikin manganun da an fada ta ina sannan ta wanda fiska zai ƙara zaman kwanciyar hankali da mumini tai to ga fiskan nan yanzu mumini a ya yadda mutuwa tana ko'ina ko sannan mumini ya yadda jarunta ba ta kisa ko sannan ragwantaka ba ta hana mutuwa alasa kun gane karatu na ba mun shi shekarar jiya ba me jarunta ba ta kisa yanzu jarumi zai ji ana ihu anan dukan ku za ce kai ko da matsala ne zai ce kai da Allah ku barin je duba za ku ce a a karka je ce kai kurum wala jaruntan sa zai iya rasa ransa ko to in Allah bai kaddara ba ku kuna zaune a nan shi ya tafi gurin mutuwan ya dawo lafiya zai samu dukkan mutu ku kuma ba tsoro ne hana ku fita ba to tsoro kuma baya hana mutuwa jarunta kuma ba ta sa a mutu sai tsoro ya hana ku fita shi kuma jarunta ta sa ya fita ya je dawo lafiya ya dawo lafiya ko kuma ku zauna a cikin gida a samu matsala yanzu akwai wani abu da ya taɓa faruwa da mu a jos kun san jos guri ne na rigingimu da ni da amini na professor rashid da dr ibrahim disina da dr abdullahi bakar lamido mun je wani guri sai muka shiga gidan professor professor rashid ya yi gini a can yankin nan na wa'anda ba musulmai ba wajen kuma akwai rigima amma yi rigima har an kone gidan professor rashid ko wani abu ko an rudusa kuma lokacin jos tana cikin rigima sai muka ce to mu je mana mu ga gidan sai muka ce na ce ba ni na faɗa ba malam ko abdullahi ko ɗayansu to ya za a yi gari ana rigima kuma an yi kona kuma a ce za mu je professor shi ce a muna zaune da wayanda ba musulman gudun ba lafiya mai anguwar gurin ma mutumi na ne shi yake kula min da gida ba mu je mu gani sai muka tafi muna gama duba gidan professor mun ɗauko mota muna tafi sai ke yanzu kaga a irin nan inda rigima zai taso kana musulmi anan ka zama nama Allah ka gyara mana garin Jos muna gama magana na muhimmanci biyu ba sai muka ga ana gudu dama in abu ya faru a Jos ana rigima zaka ji an ce an fara an fara an eh muka ji ana cewa an fara an fara Professor ya tsare shi da ce ku daga glass ku daga glass wani ya ce sauke glass sauke glass mu ji me ake fada wallahi muna tafiya musa inda muke tafiya ta cikinmu sai wani ya tunani shi ne dr abdullahi lamido sai ce mu tsaya cak wai muna ga ana rigima ana gudu mu gane tukuna mai ma ke faruwa mana sai aka daga waya sai buga sai ce ai ba wanda zai gane sai dan jarida kun san magulmaci ne yan social media ba magulmatan duniya sai ya kira wani abokinsa a abuja wani kaga mun muna Jos fa amma ya kira shi Abuja don Allah me ke faruwa a Jos ne yanzu yanzu nan sai ke cewa abin da yake faruwa a Jos zaman lafiya ne mun samu labari gari ana cewa an fara amma ba fara komai ba abin da za a fara kuma abin da ya faru a ATM line ne na ɗiban kuɗi kun san lokacin hai dogon line na ɗiban kuɗi ana line ɗiban kuɗi a ATM sai zuma ta zo ta watsa mutane watse wannan da aka yi sai aka dauka rigima ce ta barke sai duk garin jos ya dauka an fara an fara yanzu ana so a jin me aka fara in barna ne su ma wasu su fare wasu barna mu yanzu ba gashi muna cikin rigima ba jarumta ta kawo ba mamaki a can gurin gudun atm din wani ya fadi ya mutu mu ko muna cikin gurin da muke guri ne na halaka jarumta ba ta kisa kamar yadda ragwantaka ba ta sa a tsira to anan abin da yasa laji alzalika hasabtan fi qulubihim za a sa musu asara a zuciyansu yanzu kai mumini in kai ki a motarka in za ka yi tafiya ba ka san Allah ne mai kashewa ba Allah ne mai rayawa inda Allah ya sa zaka mutu zaka mutu in ba zaka mutu ba zaka je ka dawo lafiya to shi fa tunda yana da aqidan tafiya da fita ana mutuwa in fitan dole ta kama shi wallahi har ya je ya dawo yana cikin kunci hasaratan fi qulubihim kenan kullum in zai tafiya yana cikin kunci yana cikin damuwa yana tsoron kar ma tafiyan da za ta fitar da shi ta zo ta saboda ya zo ya faɗi kalmar da kullum tana damuwa a cikin zukatansa ya ji alalka hasab ta fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit ai Allah shine mai kashewa shine mai rayawa wallahu bima ta'maluna ko bima ya'maluna basir Allah yana ganin abin da suke aikatawa wannan ayar hadisai da yawa sun zo sun nuna mana lalle mutuwa sai abin da Allah ya kaddara duk abin da zai same ka sai wanda Allah ya rubuta fita da yawan tafiye-tafiye ba shi yake kashe mutum ba yanzu wani direba sai ya shekara hamsin yana tuki wallahi sai ce maka bai taba ko tunkuda kuliya ba ko kuliya bai taba tunkudewa ba wani kuma yau za a bashi mota yau zai rasu yau wani yana yanzu yakin da khalid bin walid yake kullum yana addu'a Allah ka azurta ni da shahada ya manzan Allah ka taya ni addu'a ni dai abun yakin nan ga an kashe ni yau ku dauko gana za ku min sallah kullum Khalid bin Walid amma sai ga Khalid bin Walid yana kwance kan gado zai rasu yana cewa Allah wadare da ranka ya kai Khalid haba Khalid yanzu ke ce ran nan jaruman ran nan ashe akan gado zaki mutu to irin su dama Allah ya ba su ladan shahada in dai kana addu'an shahada ko akan gado ka mutu sunanka shahidi ka gare da Khalid bin Walid yayi kaga yadda yi ka duba sojoji wasu jaruman sojoji za su gama jaruntakansu kuma dawo gida ce maka na halarci yaƙi sau saba'in gurnet gurnet ne kusurke ce mata kome sunanta to shi yasa Allah yake cewa ihfazillah annabi yake cewa ihfazillah yahfaz ka kiyaye kanka Allah kiyaye ka in zaka yi tafiya ka bi matakai duka da shari'a ta fada ihfazillah tajibhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka same shi a gaban ka har a ƙarshen hadisin yake cewa wa'alam ka sani annal ummata da duk duniya za su taru lawistamar za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfana da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu laka ba abinda za su maka na amfani sai abinda Allah ya kaddara shi zaka samu da za su taru don su cuce ka su kashe ka su yi kaza wallahi ba za su iya ba sai in hakan Allah ya kaddara su ne sababi shine zai same ka duk abinda aka shirya duk arzikinka za a toshe waiwa da ba zai samu ba wallahi abinda Allah ya rubuta sai ka same shi yasa ake so mutum kullun ka zama mai tawakkali abinda baka samu baka san Allah bai kaddara ba mata shi ka nema da za ku yi tawakkali irin tawakkalin tsuntsu ko law kuntum tatawakkalu ko kama tawakkaltu kama tatawakkalul at-tuyur ko inda za ku yi tawakkali irin na tsuntsu to ada kun samu kwanciyar hankali tsuntsu kullum ba shi da abincin gobe yanzu nan tsuntsu yanzu haka sun fita da yamman nan yanzu haka za su ciwo abinci su ba wa 'ya'yansu kuma kafin gari ya waye ya gama digesting wallahi ba su da na safe kuma haka za a sake fita su ba su da sto ba su da komai yasa ina mamakin wanda wai zai je ajiye kudi a kawun yanzu don allah ka ajiye kudi a kawun shekara la ilaha illallah eh wani yana ajiye kuma wani mahaukaci za ka samu fa na san kafin na garasa kowa ma ya hango wasu wanda suka samu fitina akwai mutumin da akwai mutumin da cikin gonakin da nake da su makwabcin gona ta ne a can a wasu a wani ƙauye mutumin mai kuɗi ne sosai yana da kuɗi sosai wallahi in ya zo gonarsa makwabci na wallahi in ya zo ban faɗi ƙauyen ba dai balle ka gano waye can wani ƙauye ne wallahi in ya zo da rana karfe tara zuwa goma zuwa sha ɗaya sai ya kai karfe biyar bai tafi ba kun san abincinsa da biskit da ƙarago haka zai wuni biskit da ƙarago za a ci a sha ruwa ba bai da lafiya fa ba komai ba ga Allah ya bashi masifar dukiya wallahi yana da kuɗi Allah ya masa rasuwa yana da mata amaryar wani ya aure ta sai ga dai sun zo wannan gonan da babbar kula su zauna wallahi su ci abinci ya daukar gonan matar kaga wannan wannan mahaukaci ne ai Allah baka kudi ga fiye nan ya ce shi bai iya ajiye kudi wace me zai zaka ajiye ko ba haka bane fiye ce me zai ajiye kudi inda akwai bukata ka yi ta ba ce karka zama lusari mara tattali kwata-kwata ba amma kuma ce ka bauta wa kudi ba to don abinda Allah ya kaddara za ka samu za ka samu kisa annabi sallallahu a hadisin abu huraira yake cewa ihras alama yanfa wasta'in billahi wala ta'jaz duk abin da zai same ka karkace lau an ni fa'altu kaza da na yi kaza da na yi kaza ai kana buɗe wata kofa sai ka ce ƙaddar Allah ma sha a fa'al Allah ne ya ƙaddara abin da zai faru haka take duk abin da zai faru kusan Allah ya ƙaddara shi zaman gida ba zai sa ka ƙi mutuwa ba fita ba zai sa ka mutu ba ƙaddara ce za ta biyo ka abin da Allah ya ƙaddara ne zai same ka sau nawa mutum nawa suka kwanta rashin lafiya har an ba su notice na mutuwansu amma kuma wanda ya ba da notice din ma ya mutu su kuma sama da shekara talatin suna raye yanzu haka a ƙasar nan in zan yi wannan kwatancan duk ɗan siyasa zai gane duk ɗan siyasa zai gane a gwamnonin ƙasar nan akwai gwamnan da ba a taɓa tsammanin tenuwansa na farko zai gama ba ya gama tenuwa na farko ya ci zaɓe tenuwa na biyu a tenuwa na biyu ana cewa in aka samu ya yi wata biyar ma wallahi har yau mutumin nan yana rayu har yau kuma da karfinsa da kafa kuma yake tafiya har yau kuma daga wancan tenon dauki 1999 zuwa yau shekara nawa 26 ko to an ba shi notice din mutuwa shekara hudu yanzu ya kara shekara 22 bai mutu ba kuma lafiyarsa galau kuma gwamna ne cikin gwamnoni ya yi ya sauka duk dan siyasa ya san shi ya yi sanata ba a'a yanzu kuma kwatancen zai fito da yawa kuma wallahi yana raye har yau kuma har yau yana raye kuma abacha abacha abacha wani rashin lafiyan yayi ka ga mai rashin lafiyan da abacha yayi ba a cikin gida ta zo ba ta same shi sababinsa ta same shi a cikin gida kuma duk mataken ta zarce an gama hada ta duk political parties sun yi endorsing shi ne ɗan takararsu a lokacin akwai fati wajen guda shida fati ɗaya dmd ko? mece ce sunanta? da md yusuf md yusuf to me fatin sama? a a ad ita ma mai hada da d ne a a ba ad ba ne eh? eh? ba ba sdp ba ne ita ma ta akwai d a cikinta eh? me sunanta? a'a sunan guda biyu ne yana yana wannan fatin dai shi MD Yusuf shi kada ne yake janyewa har ana cewa baka tsore ce aje aje a buga da Abacha Abacha ya gama shirya komai tazarce ba hamayya tunda duniya ta ce ba a siyasa shikenan ubangiji ya masa tazarce ta kankat ta karshe ba ciwo ba jinya ba komai wallahu yuhimid wallahu bima ta'maluna na alaramma ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون to wannan abin da kafirai suke fada game da musulmai da mutanen kun fita ko menene suke fada ya ayyuhal ladzina la takunu kal ladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi in za ku tafiya aw matu aw aw kanu guzzan ko a wajen yaki da kun ki tafiya ko ma matu wa maqutil to Allah subhanahu wataala sai yana ga yawan mu'minai yace ai in kun je wajen jihadin ma an kashe ku kuri ba ce wala in qutultum fi sabilillah wannan wani irin shirme suke fada ai da za a kashe kuma fi sabilillah aw muttum ko ku fita wani abu na fi sabilillah ko mutu lamaghfiratun min Allah akwai rahama babu daga wajen Allah wa rahmatun akwai rahama khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi na dukkan abin da wani dan adam zai tara ka mutu a wajen jihadi shi yafi tarun shekaru ne tarun kudi ne wannan shi yafi na'am ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله سبحانه وتعالى كتا ولئن متم da za a kashe ku za ku mutu au kutiltum ko ku mutu lallai tushar to ku a gaban Allah za ku tashi Allah ne gatan ku a ranan wasu suna can amma ku kuna gaban Allah an kara musu ta falala can an ce maghfiratun wa rahma to bayan maghfiratun rahma rahma kuma a gaban Allah za a tashi ku an kara musu abu na uku na'am فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى كتب فبما رحمة من الله لنتلب وانا ما زائداتي من قال تاي خفض الرحمة ita ta yi khabdir an samu rahmatin din nan ta zama abin nan mai kasara bilba ai fa bi rahmatin kenan ma din nan za'ida ce wa yajuzu an takuna ma ismu nakira khafat abin nan sai zama na'at kenan na'at ne na rahma ko to ma'ana abin da ake nufi lutfin min Allah jalla wa azza lin talahum ai da rahama da tausayi na Allah ne yasa ka zama mai tausayi akan su me munasaban wannan aya din me munasaba ta wannan aya wai kam wannan sahabbai ne ake ce ku gode wa Allah wanda Allah ya turo muku shi ba mugu bane mutum ne mai saukin kai annabi ne mai tausayi dan Allah sahabban nan sun yi abin da ya dace annabi ya yi fushi da su ko ba su yi ba tambayan ku nake sun yi ko ba su yi ba sun sauko ya ce karku sauko sun sauko sun zo yana kiransu sun ki tsayawa sun gudu duk ya dace haka bai dace ba ba su kyauta ba yanzu mai dace yi yanzu in sun zo ya dace annabi ransa ya baci amma ba haka annabin yake bai ce wallahi ku gode wa Allah kai ma ka gode wa Allah haka dure wanda kai ka danne baka yadda ka nuna bacin rai ba ka nema musu gafaran ubangiji Allah ya gafarta musu fa bi rahmatin min Allah lintalan wala rahama ce da Allah ya sa ka zama mai irin wannan hakurin da juriya amma kai ma laukunta faddan galizal kalbi da ka zama mai turbunewa mai bakin rai marar mutuntawa mai mu'amala mara kyau hukunta fadlan gari lan faddo min haulika wala su ma da watsewa za su yi daga wajenka sai aka ce fa'afu anhu ka zama mai afuwa a gare su ko wastaghfir lahum ka nema musu gafara shine Allah ya gafarta musu ai wa shawirhum fil amri in ka zo yin abu ma kar kai kai kadai duk gwamna duk shugaban kasa duk wani mai mulki da yace ya iya komai da kansa yake taking decision babu decision makers dama dole a constitution din akwai decision makers ministoci part of your decision makers commissiononi part of your decision makers house of assembly abin nan ha abin nan house ko lower ko upper ko waye ma duka akwai abin da sai ka mika musu sun tsaya sun sake tunani in kana yin abin da kaga dama wallahi zaka samu matsala fai za a zamta fa tawakkal ala Allah in kai shawari ko ka samu matsaya to ku yi tawakkali ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali wallahi akwai practical abubuwa na wannan aya din ina ga gobe za mu taba ta mu fito da practical aspect nata sannan sai mu shiga aya ta gaba insha Allah za mu tashi fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرهم وشاور في الامر فاذا عزمت فتوكل الله ان الله يحب المتوكلين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته